الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي حكى kuna ƙara godiya ga Allah da ya sake nuna mana wannan rana ta laraba don ci gaba da karatu tafsiri mai suna tafsirin karimin rahman fi tafsirin kalamin manna wanda muna suratul tagabun sashin da ya gabata mun kwana ƙarshen aya ta hudu yau za mu tashi farkon aya ta biyar faɗar Allah ta'ala alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru shin labarin waɗanda suka kafirta ba ya zo muku ba min qabl tun gabanin ku waɗanda suka gabace ku na al'ummomi suka kafirce ma Allah yanda Allah ya yi da su wannan labarin duka ai ya zo muku ba za ku wa ba da amdihim sun ɗanɗane yanan azaban aikin da suka aikata shi ne babal amrin sun dandani ɗacin al'amarinsu walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi a gidan lahira zalika wannan kuma ma'ana wannan azabar wannan bala'in wanda ya sauka gare su bi annahu kana ta'atihim rusuluhum saboda manzanninsu sun kasance suna zo musu bilbayyanati da ayoyi waɗanda suke bayyanannu karara masu nuni akan gaskiya da kuma ƙarya faƙalo maimakon su ɗauka su yi imani su karbi abin da manzannin suka zo musu da shi sai suka ce a basharun ya haduna na yanzu mutum ne zai shiryar da mu a rasa wanda za a aiko mana sai mutum irin mu wanda ba da wani fifiko a kan mu ta kaka Allah zai keɓance wasu mutane a kanmu waɗanda ma wataƙila muna sama da su wajen ɗaukaka da kuma wadata fakafaru sai suka kafirci wata wallahu kuma suka juya baya game da karɓan abin da manzanni suka zo musu da shi suka kafirce ma Allah suka juya game da yin ɗa'a ga Allah wa Allah ta'ala ce wasu Allah Allah ya wadatu game da su bai damu da su ba sannan bacewarsu ko batarsu ba ta cutar da Allah da komi wallahu ganiyun hamid Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci ne sannan kuma godaddan sarki ne suratul tagab mala yake cewa lamma dakara ta'ala min awsafihi al-kamilati al-azimati lokacin da Allah ya ambaci wani abu na daga siffofinsa cikakku kuma masu girma ma bihi yu'rafu siffofin da da su ake sanin shi wa yu'badu kuma ake bauta masa wa yubzalul juhud kuma ake zuba kokari fil ladina lam tazal anba'uhum eh wa yubzalul juhud fi mardati kuma ake zuba kokari wajen neman yardan Allah wa tushtanabu masakhitahu kuma ake nisantar abubuwan fushi waɗanda za su jawo fushin Allah akhbara bima fa'ala bil umam sabiqin da sai Allah ya ba da labari game da al'ummomin da suka rigaya kafin الأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقرون والقرون الماجي da kuma ƙarnonin da suka shuɗe suka wuce waɗanda ja'atuhum rusuluhum bil haqq manzannin su sun zo musu da gaskiya fa kazzabuhum sai suka ƙaryata su wa anaduhum ko suka yi musu taurin kai fa azaqahum Allah dan haka sai Allah ya dandana musu wa bala amrihim dacin al'amarin su fil duniya a duniya wa akhzahum kuma Allah ya kaskanta su ya wulakanta su fiha a duniya wa lahum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi fil daril akhirati a gidan lahira ولهذا saboda haka ذكر السبب في هذه العقوبة sai Allah ya ambaci dalilin da yasa aka yi musu wannan hukuma aka wulakanta su aka kaskanta su a duniya sannan kuma a lahira za su haɗu da azaba mai zazzabi Allah ce dalika wannan annaka ko wannan azaba walwabar da kuma wannan musiba alladhi ahlalnahu bihi wanda muka saukar da shi gare su bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat saboda manzanninsu sun kasance suna zo musu da hujjoji shine da ayoyi bayyana ai bil ayatil wadiha da ayoyi waɗanda suke bayyanannu arara addallatu alal haqq ayoyin da suke nuni akan gaskiya wal batil da kuma ƙarya fashma azu wastakbaru ala ala rusuli da haka fashma azu ma'ana sai suka ɗaure abin nan tufafinsu wajen wajen sabon Allah wasu takbaru suka yi girman kai a larusulihim a kan manzanninsu a ƙarinsu suka ce a basharu ya haɗu na mutum ne zai shiryar da mu a yi laisa lahun fadlun alaina su waɗanda manzannin ai ba su da wani fifiko a kan mutane na irin wani ayi shay'in khassamahumullah khassahumullahu nuna saboda wani abu ne Allah ya keɓance su koma bayan ma'ana ya zaɓe su bai zaɓi wasu daga cikinmu ba su da an manya su ne masu faɗa a ji a gari ga iko ga dukiya to me yasa ba a zaɓo cikinsu ba wani ya zama manzo sai aka aiko wani wanda ma ƙasarsu yake ko كما قال في الآية الأخرى كما يدي فدعا وتآية قالت لهم رسلهم من ذنين سكتي مسو إن نحن إلا بشر مثلكم mu mutane ne kwatankwacin ko haka manzanni suka gaya ma mutanensu a lokacin da suka yi mamakin ta ƙaƙa za a aiko musu mutane suka ce in na hannu illa basharun mislukum lalle mu ba mu zaman tofacin mutane ne kwatan kwace walakin Allah ya munnu alaman ya sha min ibadi sai dai Allah shi ke yin baiwa ga wanda ya so daga bayansa wanda ba kowa ba sai Allah ya maida shi kowa wahum hajaru fadlullah ma'ana sun katange falala Allah sun yi tsammanin falalar Allah kawai wanda yake maɗaukaki a duniya shi ne ya cancanta da ita da haka sai suka tange fadlullahi farar Allah wa minnatihi da kuma baiwarsa ala anbiya'ihi daga annabawansa an yakunu rusula lil khalqi ma'ana bai kamata su zamanto manzanni ba ‘yan aike ga halittar Allah sai suka ba haka ya dace ba yanzu Allah za su nuna ma da abin da ya dace yana Allah da ya aiko su manzanni ba su ya cancanta ba a aiko manzanni su a ganinsu kenan masu kama kaza ko waɗanda suka fi su wajen daraja ko wajen matsayi ko wajen iko ko kuwa aiko wata halitta wanda ba mutum ba to shi ne Allah ya ce wani abu wastakbaru sai suka yi girman kai anil linkiyadi lahu game da jayuwa da yi ma manzannin nan ɗa fabtulu da haka sai aka sharrabe su bi ibadatul ashjari da bautan duwatsu inda sun bauta ma sun ki bauta ma Allah to sai aka jarrabe su da bauta ma duwatsu mutum da zai zai sassaki duci ya yi shi mutum mutum sai a zo aje shi a ce shi ne Allah shi ne abin bauta ko shi ne fautulu bi ibadatul ashjar aka jarrabe su da bautan itace ice za a je a sassaka a zo a yi mutum mutum a aje a ce shi ne abin bauta wal ahjar da duwatsu wani hauha da makamantansu wa kafaru sai suka kafirce billahi da Allah wa tawallaw suka juya an ta'atihi game da yi wa Allah ta'a wastaqna Allah Allah ya wadatu anhum game da su wala yubali bihim Allah bai damu da su ba wala yadurruhu dalaluhum batan su bai cutar da Allah shay'an da komai wallahu ganiyun hamid Allah mawadaci da kuma godaddan sarki ai huwal gani Allah shine mawadaci Allah dai lahu al-ghina tam wanda yake da cikakken wadata al-mutlaq wanda ba ta da kai min jami'il wujuh ta kowace fuska Allah mawadaci ne ba inda Allah yake bukata da bawa alhamid Allah godadde ne fi aqwalihi a cikin maganganunsa maganganun Allah abin godiya ne wa af'alihi da kuma ayyukansa ayyukan Allah abin godiya ne wa awsafihi da siffofinsa siffofin Allah abin godiya ne ko sai ce to da amal da na kafaru Allah yi ba'asu waɗanda suka kafirta sun riya cewa ba za a tayar da su suna ganin cewa in an mutu shi ke nan daga duniya sai ka dole ko bayan su karin magana to kulka ce musu bala tabbas gaskiya ne za a tada wa rabbi ina ma rantsuwa da ubangiji da tuba a sunna tabbas lalle za a tayar da ku ثم سألنا لتنبؤن تبس للي ذا أباك لباري بما عملتم ولا أبن لك أيكتا وذلك على الله يسير وأن أبن من سوء أول الله أتاير لكم أباك لباري duk abin da kuka aikata a zaman ku na duniya iya shekarun da kuka yi to wannan duka abu ne mai sauƙi a wajen Allah ba abin da ke buwaye Allah to saboda haka ma da yace yukhbiru ta'ala an inadil kafirin Allah na ba da labarin irin tsaurin kai na kafirai wa za'amihim al-batil da kuma riyawarsu wanda riyawarsu wanda yake bataccen riyawa abinda ba haka ba na cewa ba a tayar da su kuma al'amarin ba haka yake yana ya zamanto za'amul batil ma'ana riyawa wanda yake na ƙarya wa takdhibihim bil ba'th da kuma ƙaryatawa su da tashi bayan bayan mutuwa da gairi ilmin duka waɗannan abubuwan suna yin su ne bar ilimi ba wa ya gaya musu ba a tashi bayan an mutu ba wanda ya gaya musu kenan kawai ra'ayi ne da kuma kawai riya abu abinda ba haka mutum ya riya shi wala hudan kuma ba su da wata shari'a wadda take nuna musu haka wala kitabun munir babu wani littafi mai haske wanda ya nuna musu haka ina suka samu abin nan su kawai yaye yaye eh da son zuciya saboda ba su da wani madogaro ko madogara game da abin da suke faɗa da haka fa'amara ashrafa khalqi sai Allah ya umarci mafi ɗaukaka a cikin halittunsa shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi daraja a cikin halittunsa an yi kusima bi rabbi ya rantse da ubangijin shi ala ba'athihim akan tada su shine bala wa rabbi ko yace na rantse da ubangiji tabbas za a tada mu wa jazaihim da kuma sakamakon da za a yi musu bi amalihim al-khabitha wa da ayyukan su muna wa takdhibihim bil haqq da kuma karyatawa su da gaskiya وذلك على الله يسير wannan kuma duka abu ne mai sauki a wajen Allah fa innahu wa in kana asira ko ya zamanto mai tsanani ne bal muta'addiran kai abu ne ma wanda yake mai wuyayi bin nisbati ila al-khalqi a wajen halitta wanda ba Allah ba yana ganin cewa bayan mutum ya mutu ya ruzubi ya koma ƙasa ba ƙashi ba nama ba wata sauran gaba a ce a sake haɗa shi ya koma mutum yadda yake to mutane sai suna daga wannan abin na da wahala wani abin ne wanda bai yiwuwa ga halitta amma a wajen Allah ba ba haka al'amarin yake ba inda Allah shi ya ƙarfi halittar ta ba ku jama'a kwata-kwata to don ta rububbuge ta koma ƙasa babu ta don ya ce zai tayar da ita kuma sai abin ya zama to matsala yo wa ya samar da ita tun fil azal shi ne. shi ya samar da ita da babu hal ata ala insani ilu min ad-dahr lam yakun shay'an mafhum tabbas wani lokaci na zamani ya zo ma mutum bai zamanto wani abu ba nan sana ya zamanto abu an mutum kowa ya yi zaman babu shi sannan aka samar da shi da haka wanda ya samar da shi daga babu to shi ne ya ce kuma zai samar da shi bayan ya dudduge ya rarrafe mene abin mamaki babu abin mamaki a ciki fa inna quwahum kulluhum ma'ana ƙarhinsu gaba ɗaya halittu lawish tama'at inda gaba ɗaya za su haɗa ƙarfi da ƙarfi a haɗu gaba ɗaya halittun duniya ko kuma halittun Allah gaba ɗaya ala ihya'i mayyitin akan raya wani matacce wahidin ɗaya ma qadaru ala zalika ba su iya haka ko tunda inda ana iya haka ashe da wasu masoya ba su mutu ba wa amma Allah ta'ala amma Allah ta'ala fa innahu idza arada amran idan yayi nihin wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun Allah in yanihi wani al'amari ba wata wani ce ma abin ya ce zama sai abin ya zama kai ko Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa nufikha fi sur Allah ta'ala ya ce za mu sa a yi hura a cikin ƙaho fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi dukkan halittun da a cikin samai da ƙasa gaba ɗayan su za su mutu illa man sha Allah sai dai waɗanda Allah ya so ina ka shi kamar irin matan hurul aini da kuma irin mala'ikan mutuwa da sauransu sun manufi fihi ukura su ma daga baya su ma za a karbi rayukansu bayan haka sun manufi fihi ukura sannan kuma musa a yi hura a cikin wannan ƙahon fa'iza hukun yamun yanzu sai ga mutane tsaye waɗanda da sun rududduje sun koma ƙasa shekara dubbai a ƙarƙashin ƙasa wasu ma an yi gini a kansu wasu ma an sa wasu a gurbin su su ma sun koma kasar to da an yi wannan hura sai ga mutane tsaye gaba daya kowane tsaye ko yanzu runa ana kallon juna da haka fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzansa wa nurin ladai anzalna da hasken da muka saukar shi ne alqur'ani wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai labarin duk abin da kuke aikata ne kenan lamma zakara ta'ala inkaru man ankara al-ba'th da Allah ya ambaci musan wanda yake musan tashi baya an mutu wa anna zalika minhum mujibu kufrihim billahi wa ayati wannan inkari na cewa ba a tashi baya an mutu shine mujibu kufrihim shine ya wajabtar da kafircinsu shi yasa aka ce sun kafirta ashe musanta shi bayan an mutu kafirci yana son yi mutum ya kafirta kafirce ma Allah ne kufurhum billah kafircin su da Allah wa ayatihi da ayoyinsa ko amara bima ya asimu min halakati sai Allah ya umarni da a yi riko da abin da yake kare mutum min halakati daga halaka والشقاء da kuma rishin rabo menene abin nan wa huwa al-iman bihi shine imani da Allah wa huwa al-iman bihi imani da Allah wa bi rasulihi da kuma manzansa wa bi kitabihi da kuma littafin sa al-Qur'ani wa sammahu Allah nuran Allah ya ambaci al-Qur'ani da cewa haske li anna nura zulma saboda haske kishiyar duhu ne wa ma fil kitabin ladhi anzalahu Allah abinda ke cikin littafin da Allah ya saukar shi ne alqur'ani min al ahkami na hukunce hukunce wa shara'i da shari'o'i wal akhbar da kuma labarun da ake bayarwa na waɗanda suka shuɗe wannan dukkan su anwaru haskoki ne yuhtada biha wanda za a iya shiriwa da su fi zulumatil jahali daga duhu dufan jahilci al-mudhimma wanda dufan jahilci waɗanda suke al-mudhimma waɗanda suke masu ɗumaitowa a cikin duhu wa yamshi biha fi handasin lailil bahir kuma da wannan hasken ne ko haskokin ne za a iya tahiya a cikin tsananin duhun dare ma'ana cikin tsananin dare wanda yake albahir mai tsananin duhu wa masu wallahi ce da'u bi kitabillah duk abin da yake ba shari'a bane na alqur'ani littafin Allah fahiya ulumun to waɗannan ilmuka ne dararuha akthar min nafiha da ilimin da ba na alqur'ani da sunna ba to wannan ilmi ne wanda cutarwarsa ya fi amfanin shi yawa wa sharruha akthar min khairiha sharrin waɗannan ilmukan ya fi alkhairinsu balla khaira fiha wala nafa ilmomin da suke ba su shiryar da mutum zuwa ga Allah to waɗannan ilmomin ba ma alkhairi da amfani a cikinsu illa ma wafaqa ma ja'at bil rusul sai dai abin da ya dace ma abin da manzanni suka zo da shi don haka wa imanu billahi wa rasulihi imani da Allah da manzansa wa kitabihi da littafinsa yaqtadil jazmu ta wannan yana hukunta ma'ana cikakken imani wal yaqini sadiqu biha da kuma yaqini tabbaci na gaskiya game da waɗannan game da Allah da manzo da ma'ana da littafinsa idan mutum ya imani cikakken imani ya yi yaƙini yaƙini na gaskiya game da su wannan shine imani da su والأمل بما بمقتضى ذلك التصديق كما أي أيكي دا أبن ونن غسك تاور تهكوتا من امتثال الأوامر شيني أريكي أبن دا الله دا منزنسا سكي أمر دا أبن دا يزو تكين القرآن والشناب النواهي دا نيسانتا دو أبوان دا أكهانا والله بما تأمرون خبير الله من لباري نيدا أبن دا كوكا أيكتا ويجازيكم بأعمالكم سي ساكا مكم بمدى أيكم الصالحة والسيئة كاوا أيكا لكم ميكم أيكا إن شاء الله دون ممكن شاء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته